لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته البررة الكرام ومن اكتفى أثارهم إلى يوم الدين الحمد لله يومنا رانا litinin sha biyar ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar wanda hakan ya daidai da ishirin da biyar ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da hudu a cikin tafsir a wannan masallaci mai albarka muna fatan allah ta'ala ya amsa mana ya kuma sanya mu samu taufiki daga wajensa a cikin duka al'amuran malam bismillah a maimaita ayat jiya ko buri ba ta alaihim musulmanci
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم
ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس نعم
وباءوا بغضب من الله نعم وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق نعم ذلك بما حصروا وكانوا يحسبون الله أكبر الله تبارك وتعالى يكسوا ضربت عليهم الذلة أينما سجدوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء أنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون wannan aya ta sauka asalinta ta sauka ne akan yahudawa waɗanda suka yi adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa da kuma duk wani wanda ya ɗauki ɗabi'un yahudawan ya rataya wa kansa ko da shi ba bai gudan ba ne kamar yadda mun sha faɗa malaman tafsiri suna cewa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususin sabab idan ka aya qur'ani tana magana abin da za ka dauka kawai yadda lafazin ya faɗa kar ka lura da kansuwa ta tafsirin asali yadda lafazin ya dauka duk wanda ya yi irin wannan za ka nuna shi Allah ta'ala ya ce kuribat alaihim sunna su yahudawa an bige su an dake su da kaskanci an buga musu kaskanci an yi amfani da kalmar bugawa ne dan ya zanto wannan kaskancin ya shafe su ya lizunce su yadda kasan wani tambari a cikin su shine kuribat alaihim sunna wal makkara da kuma talauci duk inda mai yahuda yake komin kudinsa komin wadatarsa din yadda yake da arziki na duniya a zahiri to sai ka ga shi yana rayuwa irin ta kaskanci da talauci an gane ko wannan alƙawari ne na Allah duk inda bai gude yake za ka ce yanzu ka ga abin da abin da nake jin na ji wani rahoto cewa wanda ya fi kowa kuɗi a duniya bai hude ya yi shekaru fiye da goma da mota ɗaya da Allah Allah ba talauci ba da kaskan to Allah ne hakin dora ba sai ka ce babban mawadaci bai gudu amma yana ta yawo da keke yayi rufa yayi sharka so da yadda Allah ya ce sha wahalar nan kamar talaka yana talaka yana fashi dutse yana cibi to shi ba sai yayi wannan sai yayi rayuwa irin ta kaskanci da talauci kuma kana iya ganin wajen karyawa ga shi da arziki da wadata amma sai ga an kawo ne wasu 'yan ganyayyaki wanda ba su da kima kawai da su zai karya da abin da zai ciye more rayuwar tashi ma Allah ya ki haska mai shi saboda alkawari ne na Allah domin a cikin lissafin da da Allah ya saukar yana cewa ya kai dan adam ni ne na halicce ka kai da'a a gare ni idan ka ki man da'a zan turo in dai ka san ni kai man da'a idan ka san ni ka ki man da'a zan turo wanda bai san ni ba kai kuma ya ba ka wahala haka Allah ta'ala ya faɗa to su ba tunda sun san Allah subhanahu wata'ala gwargwadon sanin da suke mai tun daga littafin asura a hannunsu kuma sun ƙi da'a ga Allah ta hanyar bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya turo masu kaskanci da talauci ibn kasir yace mutasilan min ad-dunya ila al-akhirah wannan talaucin da kaskancin kuma zai sadu da su tun daga nan duniya har ya zuwa lahira za su kaskanta a nan duniya za kuma su talauta rayuwa ta talauci ta wahala a nan duniya sannan kuma abin zai sadu da su har ya zuwa lahira Allah ya kare mu ضرب عليهم الذلة أينما سكبوا إلا بحبل من الله من من الله sai dai idan sun samu wani alkawari daga Allah habl din nan kaga sunan igiya ne amma Abdullahi bin Abbas yace ma'anar shi ne ahad alkawar an gane ko shi kuma cikin malaman duga akwai malam alfarram malami ne cikin malaman duga yace akwai akwai abin da aka shafi a gurin shi abin da yake cewa a guribar alaihi muzallatu a wal maskaratu illa an ya'tasimu bi hablin min Allah haka yake shi sai dai idan sun yi ruko da wani alƙawari daga Allah idan Allah ta'ala ya so ya sassauta musu to wannan sai ka inda sun samu sauki sun dan lumbata kafin kuma Allah ta'ala ya ƙara dawo musu da wannan abin da ya yi masa alƙawari ka san Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul Isra yana cewa summa radadna lakum al-karrata alaykum wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum akthara nafira Allah ta'ala zai tawalla muku ya dan gyara muku al'amuran su ya kara muku dukiya da wadata ya yawaita adadin su sai Allah ta'ala ce in kun yi hakan in ahsantum ahsantum li anfusikum idan kun ci gaba da kyautatawa kun yi da'a ga abin da nake so to kun kyautata dan kan wa yana satun bala'abu idan kun muna na to sai kuma wannan dukkan kanku zai yi ta ka take ce idan sun samu sassauci daga Allah wani alƙawari na Allah cewa aka dan daga musu kafa to za ka ga tsantsanci da talauci ya dan daga musu illa bi hablin min Allah wa hablin min nas sai kuma idan sun samu wani alƙawari daga mutane nan mutane an ce Muhammadin wa ashabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa su ne mutanen da ake nufi a nan an ga zamanin sa idan an yi sulhu da su za su rika biyan jizya da haraji ka san a ka'ida idan musulunci ya samu bawa da buwaya wannan muna fatan Allah ya bamu wannan to duk wani ba ya hude ko ba da ko wani babban mutunci sai su rika biyan jizya a duk shekara dinari hurhudu duk shekara sannan kuma baki wannan jiziyar duk wanda bai kasuwanci da gaskiyar su min ufikin ila uku daga wani sashi zuwa ga wani sashi kamar safara kenan ba ya buɗe kawai shago provision ko wani shago sai da wani abu ba in ji zai kasowa a wani gari ya sai da wani gari to duk inda yake sai ya raba jarin shi gida goma ya ba gwamnatin musulunci kashi ɗaya misali in ya je da miliyan goma sai an aiki miliyan daya a gudu idan ya sai kayan idan ya je wani garin na musulmi zai sai da kaga kila ya sai kayan miliyan tara kenan ko tunda ya je da miliyan goma an aiki miliyan daya ya sai kayan miliyan tara idan ya je wancan kasar ta musulmi zai sai da nan ba kuma sai a ce to kayan nawa ne kayan miliyan tara to babu dubu ɗari tara kuma shi ne ɗaya cikin goma shi kaga a yanzu a jarin miliyan goma daga tsohon kaya zuwa kailawa an yi asarar nawa miliyan ɗaya da dubu ɗari tara kaman ko ba kowane irin kasuwanci ne a kayan miliyan goma za a siri ba miliyan kusan biyu ba ko to so ake ya fita ta ya dawo ya musulunta da ya musulunta shi kenan an daina mai wani a shi ne wa hablin minan na sai idan sun samu wato ainihin alkawari daga mutane in an yi alkawarin zaman lafiya za su rika biyan jizya to wannan shi ke nan wannan kaskancin zai dan samu raguwa da kuma wannan alamar talauci sai Allah ta'ala ce wa ba'u bi ghadabin min Allah za a ga kuma karshe kuma sun dawo da fushin Allah wannan kuma shine mafi muni ba ta waɗannan wahalhalu na duniya za kuma su dawo da fushin Allah Allah zai fushi da su wa duribat alaihim al-bakkar haka ne ko kuma za a wannan duribat alaihim al-zallatu dai wanda da farko da su sannan kuma za a buga masu talauci kamar yadda na faɗa da su wa duribat alaihim al-bakkar zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wannan ko ya faru ne saboda sun kasance sun kafirce ma ayoyin Allah yasa Allah ya masa wannan sakamako wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq kuma sun rika kashe annabawan Allah ba tare da gaskiya ba sun kashe annabi saba'in a farkon wuni kasan da Allah yana hada annabawan da yawa a zamani da kuma wasu suka hana su mutum da yi cikin malamai su ma duk suka dirka ke zuwa ƙarshen wuni duk suka kashe su wa ya kuma ga shi ko shi ba ma annabawa ba kamar yadda aka sha bane musulmi kadai manzon Allah ya kalli Ka'aba ya ce ya Ka'aba ko kuma ayyuhal bayt innaka la'azim an gane ko ya kai wannan daki kana da girma na Ka'aba amma wala nafsul mu'mini khairun minka inda Allah amma ran mu'mini ya fi ta daraja da girma a wajen Allah ya kai wannan daki da Ka'aba ina fata an gane wannan to kasharan mu'mini kuwa manzo alaihi salatu wassalam a hadisi tabbatacce ya ce la zahadu dunya wallahi duniya gaba ɗaya ta tafi duka kama a ce duk garuruwa su narke su lalace da duk wani tattalin arziki na duniya ya halatta ya tsare a hawar inda Allah min qatil nafsi mu'min ya fi sauki a wajen Allah fiye da a kashe masa ran mu'mini guda ɗaya duk duniya gaba ɗaya wannan gine-ginen da benaye da duk komai ya lalace a wajen Allah ya fi dama dama ya sauki fiye da a kashe mai rabu mai guda da to ina ga annabawa guda saba'in sannan da kuma mu'minai guda ɗari hudu Allah duk ne masa haka ne saboda sakamakon wannan zalika bima asau hakan ya faru saboda saba wanda suka yi wa kanu ya akadun su kasance suna yin ta'addanci to anan kayan motsi kar mutum ya tafi a wannan kan yin guda ne ai da aka fi cewar malamai su ce al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabr duk wanda ya hali irin da yahudawa shine kin gaskiya da kin rissina mata abad kana kallon gaskiya kai kaurin kai shine halin yahudanciya to kai ma Allah ta'ala zai dake ka da kaskanci daidai matsayin ka zai dake ka da talauci daidai matsayin ka talauci jama'a ba sai mutum ya rasa ya rasa kudi yake talauci ba a'a hadisi ya tabbata cewa annasu min khawfil faqr fi kafa mutane wasu za ga Allah ya jarabe su saboda jin tsoron kan su fada talauci sai ga kuma suna rayuwa irin ta talauci kuma misali Allah ya azurta ni da wadata da arziki ba zan iya sayan yadin da ya daidai da ni ba sai rika sayan yadin da kowane talaka shi zai saya da Allah to a lokacin wata irin rayuwa nake yi kenan ta talauci ta talauci nake yi Allah ta'ala kuma ya ba da damar da zan ci abinci mai kyau sai in kici in kici irin da kowane talaka irin shi zan rika ciwo irin rayuwa da ke kenan ta talauci da haka in dai tsoron talauci yawa mutum yawa to kuma zai rika rayuwar talauci kaga kenan an gudu ba tsira da kenan abin da kake jin tsoron kuma gashi kana rayuwa cikin irin wannan yanayi kaga kenan kana jin tsoron shi amma ka fada cikin shi jama'a an gane wannan hadisin ko kana jin tsoron kare ya riske ka amma kuma kana rayuwa irin ta waɗanda ya riska kuma to ina bambanci shine annasu min qawmil faqar fi faqar mutane saboda tsoron talauci kuma suna ta rayuwa cikin talauci kuma da haka hakika mu musulmi mu gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu cewa idan Allah ya yi ni'ima ga bawa to yana so ya ga alamar ni'imar da yawa wannan bawa ko yanzu mutum ya ganka dan adam ko ba ma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ganka cikin kaya ya gagu masu datti sai ya dauko kaya kala uku misali sai ya baka da Allah ne yake nufi ka tsira waɗannan ka daina amfani da su ka rika sa waɗannan kuma sai kawai ka je ka dinki ka boye ka ci gaba da sa wannan tsumman kana yawo da shi da Allah me zai dauke ka a lokacin baka gode da abin da ya baka ba kuma ka fi ka fi buƙatar kai rayuwa ta wahala to shi ma Allah ta'ala sai ya baka arziki ya baka wadata kuma yace so yake ga alama arzikin ta tare da kai sai ka ka dindinko ne ka zo ka takura kanka ka wahalar da kanka kana da rayuwa ta talauci ka kana gwada wa Allah ba gode da arzikin da ya baka ba kai rayuwarka irin ta talauci za ka yi to mutum ya yayi wannan in mutum yana haka zai zanto bai gode wa Allah cikin arzikin da ya mashi ba kuma duk wanda ke mutunta cewa Allah to kullum Allah zai dinga ragarsa zai dinga rage masa Allah ta'ala ya kare mu zalika wa ma'a sawa kanu ya'tadun laysu sawa laysu sawa'a na'am
من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون
Allahu akbar Allah ta'ala sai laysu sawa'a min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun al-imam al-qurtubi ya kawo wani hadisi har ibn kasir shi ma ya kawo hadisin cewar wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallar isha'i bai fito ba sai da dare ya nisa sai ya fito yana fitowa aka gama yi aka yi sallah din bayan an kammala sai ke cewa ilamu annahu la ya'budu Allah fi hadhihi as-sa'ati ghayrukum ya ku sahabbaina ku sani cewa a daidai wannan lokacin cikin kokuwar daren nan cikin daren nan ba wani wanda ya miƙe yana bautar Allah idan ba ku ba to manzo Allah da ya faɗa haka sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya yana cewa laisu sawa'an su ba ahalin kitabi da ake gani ba su zanto wato iri ɗaya ba ba yanayi ɗaya ba ne ba dukkan su mutanen banza ba ne akwai na kirki a cikinsu waɗanda suka zo suka musulunta daga baya su kuma ga su zo su musulunta suka tashi tsakar dare din saboda gaskiya suke nema su yi ta addu'a Allah ya gwada masu gaskiya suna ganin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka zo suka yi imani da shi shi ne ma'anar laisu sawa'a ba su zamto daidai wani da a ce guri ɗaya suke ba halin yanayi ɗaya suke ciki ba ba haka ba ne mai safa wata tafasir ya ce huna tammal kalam to a daidai nan gurin ne zance fa ya ƙare zancen ya cika a nan gurin laisu sawa'a gurin tsayawa ne sai kuma Allah ta'ala ya ce min ahalil kitabi daga cikin ahalil kitabi ummatun akwai al'umma ma'ana mutane da dama qa'imatun waɗanda suke tsaye suna bautar Allah suna tsaye akan yin da'a ga Allah qa'imatun yasluna ayatullah suna karanta ayoyin Allah na at-taura ana al-layl ko a cikin sa'o'in dare din ya rasulullah akwai irin waɗannan wahum yasjudun kuma su din nan suna yin sujjada suna yin sallah akwai irin waɗannan kuma sun zo sun musulunta a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ba shi musulunta da suka yi duk alhairin da ake samu na al'umman nan su ba sun shige cikin khairun ummatin din kaga aya tana gwada cewa ba ba hali dai bane wasu malaman tafsiri sun ce da ahlul kitabin kace kada yaki wasu kuma suka ce a'a laisu sawan din nan ahlul kitabi wal mu'minun da ahlul kitabin da mu'minai duk ba a tare an zama daya ba an gane ko akwai cikin mu'mini wanda zaka iske ya tashi tsakar dare yana ta ibada yana ta sallah har Allah ta'ala yake cewa amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirata wa yarju rahmat rabbih duk da asalin ayatan sayyidina Usman ta sauka radiyallahu anhu wanda yakan yi saukar alqur'ani gaba ɗaya cikin nafila da dare yakan sauka alqur'ani duka tun daga farko har zuwa ƙarshe wanda ake tahajjud cikin kwana goma a sauka ko wani ya ki zuwa shi ragwanta yake yi to sayin da usman shi saukai qur'anin duka yake yi ba ma shi kadai ba har akwai abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu masu bi shi ma duk dare sai yayi sauka alqur'ani gaba da to kaga cikin mu'minan ma ban zamto daya ba akwai wanda suke tashi suna tsayuwa suna karanta ayoyin Allah a cikin sawo'in dare shugaban masu haka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk da shi ba sauka yake yi ba amma nana Aisha ta rawaita hadisi cewa ma'aiki yakan tashi cikin dare idan ya tashi sai ya goge bakinsa da asuwaki bayan ya gyara bakinsa yi alwala sai ya tashi yusalli arba'an sai yi nafila raka'a hudu ta ce fala tas'al an husnihinna wa dulihinna amma wannan rakawoyi guda hudun kar ma ka tambayi kyawun su da tsawon su kyan su ya isa tsawon su ya isa yace daga nan kuma sun mai salli arba'an sai ya fara wasu rakawoyi guda hudu su ma kar ka tab- kar ka tambayi kyan su da tsawon su sai ya ƙara wasu guda wato ainihin hudu din kar ka tambayi kyawun su da tsawon su kaga sha biyu kenan ko sai ya wuce raka daya shikenan daga nan ya kammala kuma wannan cikin wannan aya akwai kwadaitarwa da tsayuwar dare sai dai akwai abu darda sahabi ne da salman al-farisi manzo Allah ya hada su yan uwantaka an gane ko sai salman al-farisi sai ya je gidan abu darda akwai abin da nake so in fitar cikin wannan da ya je gidan shi sai iske bayanan to tunda dan uwa annabi alaihi salatu wassalam ya hada yanwantaka ya je ya sami matar shi sai ga ta tayi buji-buji ba wani kwalliya a tattare da ita sai sai ya na gaki haka ba ba kwalliya tare da ke ta ce ai dan uwan naka abu darda bai da bukata cikin lamarin duniya shi shi kawai zuhudu kawai ba ruwan shi na wani al'amari na jin daɗin duniya shikenan yana nan yana jiran sai ga abu darda ya dawo sai sai ina abinci aka kawo abinci sai ya ce wa Salman al-Farisi ka ci abinci ni azumi nake yi yace ba zan ci ba sai ka ci wallahi yace ba zan ci ba sai in ka ci da ya ga yadda Salman al-Farisi ya gwada lalle fa sai ya ci abincin nan sai ya ci to zai kwana wajen shi ne da dare yayi sai farkon dare kawai sai Abu Darda ya tashi zai kama sallar nafila sai shi Salman al-Farisi ya ce kwanta kwanta ka cigaba da bacci gane ko hadisin na nan cikin riyadus salihin ya kwanta sai ya ƙara tashi ne to abin da ya saba san ji sai ya ƙara tashi ta kwanta kwanta sai da ya bari can dare ya fara zuwa ƙarshe ƙarshe sai ce to tashi yace tashi mu sallah suka tashi suka yi labil fili suka yi abin da suka yi alfijir ya hudo suka yi rakadar badal ake sallar asuba da ake sallar asuba sai ya kawo ƙaran salman al-farisi wajen manzon Allah sai ta kaga abin ga irin abin da ya ka na karya azumi ko ya kuma zan tashi gina bila ya ce in kwanta in kwanta na biyu ma ya ce in kwanta in kwanta sai can ƙarshen dare ya ce mu tashi sai manzo Allah ya ce a to dama kafin su zo din shi Salman al-Farisi ya ga mu Abu Darda ka sani cewa inna li nafsika alayka haqqan wato ranka yana da haƙƙi a kanka ya ka huta kuma jikinka yana da haƙƙi a kanka jikinka ya sarara yace matarka ma tana da haƙƙi a kanka yace bakonka da ya kawo ma ziyara ma yana da haƙƙi a kanka yace ubangijin ka ma yana da haƙƙi a kanka da haka sai a rarraba a ba kowane ma abokin haƙƙi haƙƙinsa in ji Salman al-Farisi to daga nan sai ya zamto shi Abu Darda da ya kawo ƙara go Annabi sai manzo Allah ya ce ai Salman al-Farisi gaskiya ya faɗi maka kaga manzo Allah ya sa ne ya sa hannu akan wannan tsarin ba mutum ya ta ya ta yin nafil fili tsakar dare ba da rana ya gaza fita neman abinci ba ya da wannan tsarin ba ko kuma ya kyala matarsa ba ruwan shi da ita shi na fulfulin cikin dare wannan shi ba ba ya da wannan tsarin ba ko mun ko kuma ya ki kula da haƙƙin bakin da yayi saboda wai shi ibada cikin dare ba ya da wannan ba ai kaga sirna Umar dan Khattab radiyallahu anhu lokacin da yana khalifa to wata mata ta zo wajen shi lokacin yana tare da wasu mutanensa shi sayyidina Umar sai take cewa ya amiral mumini a mijina fa tun da na zo gidan shi sallar dare yake ta yi azumi yake yi kuma kullum da rana sai ce kai ni'imar ni'imar zauji zaujiki yace kai madalla da wannan mijina ki sai kullum azumi kullum sallar dare sai ta kara maimaita ta ce ya amiral mumini kullum fa sallah yake da dare kuma kullum azumi yake da rana ita ana ga miki madalla da wannan miji mijin nan naki da ta faɗa su uku sai ɗaya daga sai ɗaya daga cikin yan bada yace ya ayyuhal mu'minu wannan kuma ta ƙara take kawowa ba ba yaban mijin da take yi ba ƙara take kawowa cewa zai kula da ita da daddare ita to kai tunda ka gano abin da take yi a kira miji kai za ka yi hukunci in ji sai na umar aka aka kira miji ya zo me yin sallah kullum da daddare aka tambaya ta to shi gaskiya ya saba kaza kaza aka ce to yanzu yadda za a yi shi wancan mutumin ya ce to ke ki yi haƙuri an yadda ya kwana yana sallah a yau gobe ma ya kwana yana sallah jibi ma ya kwana yana sallah kwana nawa kenan rana na hudu kuma ya zo wajen ki ya kwana wajen ki sai na amurka ce me yasa kai wannan hukunci yace abin da yasa ne wannan hukunci saboda Allah ta'ala ya halatta masa auren mata hudu an gane inda yana da mata hudu an ga cikin kwana hudu kwana ɗaya zai rika yi a wajen ta to yanzu tun da ya auri ibada an gane yana kullum ma shi ya ma kyala matar to yanzu a tilasta mashi ne matsayin tsawon mata hudu ta hakura da kwana uku ya auri ibada san da zai kai kwana na hudu kuma wannan ba ta tayi ta hudu sai ya zo wajen ta sai na umar yace la adari bi ayyati hima ajabu amin ittila'ika awwalan aw min hudika aw min hukumika thaniyan yace ni ban ma san da wanne na hima maki ba ma wai gano wanda kai da koken da ta kawo a farko zan yi mamaki ko ko irin hukuncin da kai yake da biyun nan in ji sayyidina umar sallallahu da ka take ta kowa yana da haƙƙi a kanka ko da ake cewa tatagafa zunubuhum an al-mabadi ko ai wasu lokuta ne ai shugaban mu ma'aiki alaihi salatu wassalam shi ya ce irin sallar da yake yi irin sallar annabi Dawud da shi da Allah abu yi wannan da kyau in mutum zai fata ta ya dauki wannan shine yadda ma'aiki ke yin tsayuwar dare yakan raba dare gida shida a tsaya abu yi wannan yakan raba dare gida shida alaihi salatu wassalam sai ya dauki kashi uku na farko ka kashi uku na farko ai rabi kenan ko sai ya kwanta ya yi barci kawai a farkon dare kwanciya yake ya barci ya huta saboda jikin yana da buƙatar huta da rana an sha gwarma iri iri sai ya ɗauki rabin dare gaba ɗaya sai ya barci a cikinsa yanzu saura kashi na saura kashi uku tunda ya raba daren gida shida ya ɗauki kashi uku ya yi barci ya huta to kashi uku nan da ya rage sai ya ɗauki kashi biyu a ciki sai ya tashi sai ya bauta ma Allah ya salloli ya ji abin da zai a cikin wannan kashi biyu sura kashi na sura kashi da sai ya ƙara kwantawa ya huta kuma a wannan kashi daya da duk wanda yake yin wannan tsarin ba za a ga an zo da rana ana wani abu yana haka dan ya ba idan nashi da jikin nashi da zuciyar tashi haƙƙin su an yi baccin kuma ubangijin ma ya ba shi haƙƙin shi kaga in ka lura mutum ya yi sallah a ɗaya cikin ukun dare kenan domin idan ka raba shida gida uku za ka za a kaso biyu to a cikin wannan mutum ya ya ku ayya iya na shi hunaka qa'imatu yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yafsirun yu'minuna billahi يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر na'am وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات hmm.
وأولئك من الصالحين
Allahu akbar Allah ta'ala ce yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ko a sai sai ne wa yusari'una fil khairat wa ulaika min as-salihin wato yu'minuna billahi wal yawmil akhir su waɗannan ahlul kitabin za a ga suna imani da Allah da kuma imani da ranar ƙarshe imani da Allah idan ka duba cikin hallul masail an gane ko fi sharhi mukhtasar al-akhbari lid dalail littafi ne wanda ake da sharhin alani za ga imani da Allah yana da buƙatar abubuwa aqida ta kai 66 ka yadda da sabobin Allah guda 20 na wajibai irin su samuwa cewa bai da farko bai da ƙarshe sannan kuma shi kadai ne shi sannan kuma mawadaci ne bai bukatar komai gun kowa kuma kowa din kowa wa ba wanda Allah bai bukata ko bautar da muke yi Allah ta'ala bai bukata muna yi ne dan kanmu kawai irin su iko ainihin nufi a sani rayuwa ji gani sofin Allah da sun kai guda 20 sannan kuma akwai guda 20 waɗanda yake kuma su kuma sun kori ga Allah kamar a ce babu Allah gaba ɗaya ko a ce Allah ba guda ɗaya bane ko a ce Allah yana da farko ko a ce yana da ƙarshe ko a ce yana da bukata wajen wani irin waɗannan abubuwan to sofin guda 20 ne tsakanin na dole da kuma masu koruwa da wanda suka wajaba a kan shi da kuma wanda sun kora a kan shi sannan kuma akwai batin waɗannan akwai lawazin guda biyar biyar lawazin su ne Allah ta'ala wato duk wani abin da zai yana yi ne kawai kai tsaye da iko nashi ba sai ya sa wata manufa a ciki ba wannan yana cikin lawazin sannan kuma da kuma shi Allah ta'ala duk abin da zai yi ya fi karfin a sai ya yi amfani da karfin wani abu in yanzu aka baka aka ce mutum ya rushe masallacin nan misali da Allah in za a taru a dinga haka za a iya ture su amma da an yi amfani da abubuwan rushewa sai ga rushe shi to shi Allah ta'ala in ya so misali ya rushe masallacin nan sai dai a gashi a rushe kawai gaba daya to a takaice dai wannan na dan fusa ne kawai saboda ɗalibai a mahallin mutum ya san tauhidi yadda zai imani da Allah sai ya bi malamai gaskiya ya fi karfin a zo a yi bayani irin wannan abu ne wanda yake mai tsawo mai fadi kwarai da gaske kuma wannan aqida guda 66 tun daga aqidar imani da Allah da manzanninsa shine aqida irin ta ash'ariya ita ce aqida kuma ta shehu dan godiyo ko cikin ihya'us sunna waɗannan ababun tauhidi su ne shi ma shehu dan godiyo da rahimahullah kuma ka a kasar nan dai duk wanda ya ce zai zai yi wa shi wadan bodo ya haka to ai ya zama shigo ne wannan kuwa saboda wannan kasa kasa ce ta shi wadan bodo rahimahullah daga sun yi imani da Allah wal yawmil akhir kuma sun yi imani da ranar lahira imani da ranar lahira shine aka ce mutum ya yadda akwai wani rana wadda wannan rayuwar gaba ɗaya za ta ƙare duka kuma an naɗe take nan ba za ta taɓa dawowa ba za a fuskanci wani wuni wanda Allah ta'ala zai yi hukunci ya ba kowa iya aikin da ya aikata to mutum ya yarda akwai wannan wunin kuma ya yi imani da shi shi ma to duk sun yi imani da wannan wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat kuma za a ga suna yin umarni da alkhairi suna hani ga mummunan aiki sannan suna yin gaugawa a cikin alkhairi yin gaugawa a cikin alkhairi wannan shine umarnin Allah ba a san idan alhairi ya taso mutum ya rika daga kai daga kai sai wani da wani da wani sun riga ka a'a yanzu ko wani ko wata alheri za a hada ko wani abu na alhairi ko wata gudunmawa za a hada wanda ya sauri ya fara badawa sai mutane suka ci gaba da kwaikwayonsa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk abin da wani ya bada daga baya sai an ba wannan mutumin ladan kamar shi ma ya bada wannan abu saboda cewa shi ya fara misali an zo za a gina masallaci a ce jama'a a taimaka wani ya sai ɗauko dubu biyar sai ni zai gasa wani fara hada to kaddara sai wani ya ba da dubu ɗari biyar to yanzu wannan kuma mutumin ladan shi ya ba da dubu ɗari biyar da dubu biyar me yasa saboda farawar da an gane ku ana nan kuma sai wani ya zo sai ya ba da miliyan ɗaya to wani yanzu wannan mutumin ya samu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da dubu biyar har a gama duk wani wanda ya zo ya bada sai ya shiga cikin mizanin wanda ya fara da shi yasa wani mai fada yake cewa walakin bakat qabli fa hayyada lil buka buka fa qultu al fadl lil mutakaddim ai ka san ko kuka kuka ma galiban wanda ya fara kuka shike jawowa mutane su kama kuka ko ba kai niyyar kuka ba in wani abu ya faru da wani ya fashe da kuka kana kallon shi ma sai ka ji kawai kukan ya zo maka to shi ma wannan alhairin wani ko da kila ya makale so yake ba da ɗari biyar sai gwani ya ce ga dubu biyar to kila ta dari kuma ga dubu biyu kaga ba ba an zabar da shi ba to Allah ta'ala ce wa yusari'una fil khairat suna yin gaugawa a cikin yin alkhairai wa ulaika min as-salihin wa'annan su ne mutanen kirki masu yin waɗannan dabi'u imani da Allah da ranar ƙarshe da umarni da alhairi da hani ga mummuna da gaugawa a cikin yin alkhairi ina ba ta an gane wannan kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wasallam yake cewa idan Allah ta'ala ya baka wadata da dukiya kai maza maka zaka siyar da ita a cikin hanya alkhairi sai ma'aiki yake cewa wala tuhmil kar ka ce za ka yi jinkiri hatta idza balagat hulqum har sai rai ya kawo makogoro ciwo adali ya kama ka sai a lokacin kulita li fulalin kaza wa li fulalin kaza sai a lokacin kuma za ka rika cewa to abe ba wa da kaza wa da ba dai to abe ba shi ma kaza sai manzo Allah ya ce wa qad sara li fulalin gashi kuma dama dukiyar ta zama ta wani nan wani ana nihin magaji gaba kake da ka mutu ba magana za su gada ba ta haka da lafiyar ka da karfin ka ya kamata ka tsaya kai abin da ya kamata ba sai jinya ta kama sun ce abawa da kaza abawa da kaza Allah ya saba dace wa ulaika min salihin wa ma yaf'alu وما تفعلوا من خير فلن تكفروا والله عليم بالمتقين
Allahu akbar Allah ta'ala ce wa ma yaf'alu min khairin falan yughfaru wallahu alimun bil muttaqin wa ma yaf'alu min khairin duk abinda mutane suka aikata na alkhairi ko kuma wa ma taf'alu yadda mala ya karanta duk abinda kuka aikata na alkhairi falan yughfaru ko falan tukfaru ba za a hana masu ladan wannan abun ba in kuma ku ne ba za a hana ba ku ladan wannan abun ba wallahu alimun bil muttaqin Allah ta'ala masani ne da masu jin tsoronsa wanda suke yin abu saboda shi Allah ta sanya masu cikin su na'am إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم na'am لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا na'am وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
Allahu akbar Allah ta'ala yake cewa innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a ulaika ashabun nar hum fiha khalidun huwa ulaika hum ashabun nar hum fiha khalidun wato innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta ba su yi imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam lan tughni anhum amwaluhum dukiyoyinsu wala auladuhum ko ƴaƴayensu lan tuguni anhum shay'an ba za su amfanar da su ba za su yi masa amfanin komai ba ana ne dukiyar da suka rada kashewa wajen kokarin tunza yin adawa da manzon Allah ba za ta ba za ta ba za ta dawo masa da wata fa'ida ba haka nan kuma dukiyar da suka rika ciyarwa ko da sadaka ne ga talakawa duk Allah ta'ala ya share wannan ba zai ba su sakamako ba dira daga cikin wannan haka nan kuma ƴaƴayensu malaman tafsiri musamman al'allama sassawi yadda an ambaci dukiya da ‘ya'ya ne saboda su ne mutum yake samun biyan bukatunsa ko ingiza wata matsala da take da tare da shi zai iya amfani da dukiyar shi idan dukiyar ta ki amfani zai iya sa ‘ya'yansa su zo su iya biya mai wannan bukata to su duka waɗannan abubuwa za su yi masa amfani komai ba kuma a duniya da lahira shi ko mumini na kwarai ai ‘ya'yansa suna yi mashi amfani a lahira musamman ‘ya'yan da suka rasu suna ƙanana kayan su balaga ma'aiki alaihi salatu wasalam ya faɗa wata rana cewa duk wanda ‘ya'yanta guda uku suka rasu Allah za su zama mata garkuwa daga wuta wata mata ta ce ya rasu Allah guda biyu ba ya ce har guda biyu ba ta ce to ɗaya ba ya ce har ɗaya ba kuma iki a wani hadisin ya ce duk wanda ɗansa ya rasu bai balaga ba to yana nan a wani dutse a cikin aljanna annabi ibrahim yana renansa har sai ranar alkiyama ya maida shi wajen mahaifinsa shi ko yaron zai rike hannun mahaifinsa ba zai gushe tare da hannun mahaifinsa ba har sai Allah ya wazarta mai aljanna da shi da babansa kaga shi yasa ake cewa ake ce masa afran afran farar za ga a cikin addu'ar gawa ana maganar Allahumma ja'alhu liwalidayhi salafan ko wa faradan wa shukran Allah wannan yaro da yaro tun da bai balaga ba ka sanya shi ya zama mai rigayi wanda ya ya yi gaban sai sun iso kuma ya zama masa dan tarba wanda zai tarbe su ya kai su aljanna cikin addu'ar yaro karami ana yin wannan to da haka su amma ƴaƴansu da dukiyar duk da ba za ta yi masa amfanin kawai ba wa ulaika ashabun nar waɗannan ma'abota wuta ne kawai hum fiha khalidun wato masu dawwama ne kuma a cikin sa sai masu da bayan jikuna مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم na'am حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت Mm.
وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون Allahu akbar Allah ta'ala yake cewa ah, masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahum Allah walakin anfusahum yazlimun wato masalu ma yunfiqun misalin abin da suke kashewa na dukiya fi hadhihi alhayati ad-dunya a cikin wannan rayuwar ta duniya dangane da yadda za a rubuta addinin musulunci da yadda za a yi adawa da manzon Allah da addininsa to yadda yadda misalin abin yake da kuma har ma na sadakar da sauransu ka masalin rihin kawai misalin a ce wata guguwa ce ta taso wadda in ka ji rihu guda ɗaya to guguwa ce kawai amma in ka ji riyahu to ita ce iska ta rahama dan ba iska fara ɗaya to guguwa ce kawai mai ƙarfi kadai amma riyahu shine akwai iska kala kala ita ke haɗuwa ta zama wannan iska mai daɗi ta rahama ina ba ta an gano duk alqur'ani in kada an ce rih to zaka ji cewa azaba ce rihun fiha azabun alim ko wa fi adin iz arsalna alaihim ar-rih al-aqim ma tazur min shay'in atat alaihi illa ja'alahu karrami kuma akwai- da dai duk inda aka magana in dai rihu ne kadai to in ban da wani guri da a cikin suratu yunus da yake cewa rihin tsayi batun ko wa fari gobiya nan suke to da cewa da haka kamar ta rihi kamar wata guguwa ce fiha sirrun wanda a cikin wannan guguwa akwai tsananin zafi a cikinta wuta ce a cikinta wasu malaman suka ce kuma sirrin din nan shine tsananin sanyi kamar daura wanda in ka bi ta kan abu za ta za ta za ta mai da shi kan da ya bushe kawai take to koma wanne ne ciki ko tsananin zahin ne ko tsananin sanyin asabat har ta kaume da ta zo ta samu amfanin gona na wasu mutane zalamu an fusan waɗanda suka zalunci kawunan su ba a halaka to duk sai ta halakar da shi gaba ɗaya ya kone ya lalace an ce an faɗi wannan irin bayanin ne don a yi ishara zuwa ga cewa duk abin da za su yi na siyarwa Allah ta'ala baya amsar shi lalatacce ne ya lalace ya tafi a banza a banza kamar yadda aya take cewa إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون su dinga duk abin da za su yi adawa da musulunci su shirya makirci su kutun gwila kan gu amma sai sun gama abin zai zama masa da kai da nadama sannan ƙarshe a rinjaye su an gane wannan ko so da haka shi addinin Allah ɗaya ne wallahi inda mutum zai san makircin da makiya Allah a yanzu suke shirya a addinin musulunci da shirye-shirye da makircin da suke in ba dan addinin musulunci da Allah bane wallahi da tuni musulunci ya zama tarihi dini dan mu same shi ba wallahi amma sai sun gama su gama shiryawa su gama shiryawa kawai wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura sai an fito da kuɗi trillion da yawa an kirkiri mutane kaga dai yanzu ne wanda ake karfafa yan ta'adda yan waye ko da wata yace su musulmi ne jihadi kuma duk ƙarya ne kuɗaɗe ne ake kimsa musu kawai dan a nuna musulunci wani abu ne na ta'addanci a rusa shi gaba daya to amma Allah ta'ala ya ce shi ya sun duk aikin da su ya cika shi Allah ya bai da shi kura a bar daidaitawa to Allah ta'ala ya ci gaba da yi masu haka a wa ma zalamahumullah Allah ya ce kuma shi Allah bai zalunce su ba walakin anfusahum yazlimun sai dai a'a su ne dai suke zalunta kawunan su dai shi Allah ta'ala baya zalunci na'am
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا na'am ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم na'am وما تخفي قلوبهم أكبر na'am قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون Allahu akbar Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'alunakum khabalan waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayati in kuntum ta'qilun ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani Abdullahi dan Mas'ud ya ce idza sami'ta ya ayyuhal ladina amanu fa'ar'i laha sam'a yace da kada an ce ya ayyuhal ladina amanu to kokari ka ka karkato kunnan ka zuwa gurin fa inna fa innaha im- im- imma ko fa innahu imma amrun tu'maru bihi aw nahyun tunha an yace domin ko dai zan so wani umarni ne za a umarce ka da shi ko kuma wani hali ne wanda za a hana ka to Allah ta'ala ce ya ku masu imani la tattakhizu bi alatan min dunikum a ji wannan da ke wannan hali ne ke nago kada fa ku riki wasu abokai na kudda kud min dunikum wanda ba cikin ku ku musulmi ba an gane ko kar ku sake kar ku sake ku riki wasu abokai na kudda kud wanda za ku riƙa gaya masu sirrin ku dan su ne ma'anar bidana wanda al'amarin ka na boye za ka rika shaida masa su ne shine bidana kuma malaman duga sun ce da mufaradi da jami'i da muzakkari da mu'annasi sawa'un iddain kana da hadha ar-rajul bidanati haula al-qawm bidanati hadhihi al-mar'atu bidanati an gane ko duk haka ake cewa kawai saboda duk wanda yayi wannan to an ce maki idan ka bayyana mai da sirrin ka tamka ka ɗauki wuka ka burma ba cikin gani da haka su kuma a- kafirai su ne mafi girman adawa ga masu imani fiye da duk wata adawa jama'a mun san cewar a kotu ko mun kirkin mutum in dai suna adawa da wani idan aka je zai ba da shaida akan ware ɗin nan shaida ba ta gaskiya ba duk iya adalcin shi ba za a karba ba saboda wannan adawa din ko da duk musulmi ne والعدم الغريض ليس يقده فيه سوى عداوة تستوضب إن ابن عاصم yace idan mutum adali ne fitacce a wajen adalci in an zo zai ba da shaida a kotu ba za a soke shi da komai ba sai idan an ce suna adawa da wannan mutumin to ba za a tafi shaida sa ba so da kan zuciya zai iya fuskar shi ya bada shaida da ba ta gaskiya ba a gurin so da ita adawa matsala ce da ita to so da haka Allah ta'ala ya hana duk kafirai kyau ka dauke su dai kawai a dai gaisa a yi al'amura amma al'amarin ka na boye ko al'amuran ku na musulunci na boye kar ku sake kuna gina wannan abin da su min dunikum kenan waɗanda ba ku ba wasu malamai sun ce kafirai duka wasu sun ce hadda munafikai kuma su kara a hada hadda munafikai ai su munafikai ma sun fi sharri dan shi munafiki zai zo wajen musulmi ya ce shi musulmi ne ai komi da shi amma sai ya nade wanda Allah ta'ala ya tsawa fikum sama'una lahu a cikin ku akwai ɗan leƙen asiri wanda suke jin magana su je su kai musu su ne munafikai ba to haddasu duk karku da kike rika yin shawara tare da su a la ya'alunakum kabala Allah ta'ala ya ce waɗanda kuma ba sa ba sa takaita muku kabalan a wajen barna da sun samu yadda za su samu lagon ku za su ɓata muku su rikirkita muku al'amura kar ku rike su abokan abokan shawara an ce wa fihi nazwar kafir kama ce la ya'alunakum min kabalin kenan sai aka tira harafin jarran min din aka yi nasaba kawai da wannan a larabci ana haka ya halatta waddu ma alittum suna burin duk abin da za ku takura ku shiga cikin tsanani to kar ku rike su abokan shawara kada balati da bagba'u min afwahiyya kiyayya dai ta riga ta bayyana daga bakunan su sun gwada ba su tare da ku ta hanyar sukan ku da gwalishe ku da duk wata dama da za su iya kai suka akan ku sai sun yi wa ma tukfi suduruhum akbar amma abin da zukatan suka boye na adawa din nan da kiyayya ya fi girma fiye da abin da suka bayyana din to irin wannan ne zaka bayyana wa sirrinka kaga bai kamata ba sai Allah ta'ala ce kar bayyana da kuma ayat hakika mun bayyana muku da ayoyi ne cewar ga yadda suke tsakanin ku da su kar ku amince musu in kuntum taqilun in dai kuna da fahimta da hankali ba za ku dace su ba to wannan ba sai kagare ba kadai ko mutane haka duk wanda ka san baka yarda da shi ba ba za ka faɗi magana ta sirrin ka ba domin an ce man malaka sirrahu malaka amra duk wanda ya mallaki sirrinsa to ya mallaki al'amarinsa kuma wa man bazala sirrahu an gane ko duk wanda kuma ya ba da sirrinsa kowa ya sani to wannan shi kuma sai ce la ya huluku amrahu duk al'amarin shi in ya taso sai dai ya ga ya abin da kawai ya faru bai da yadda zai iya tsare wa kanshi wata matsala da haka dan adam ya zanto mai mai kokarin boye sirrin shi hatta ba shi yasa ba ake ce ko da neman aure yace ahqul khidba ko ku boye neman aure amma wa alilin nikah idan kun samu auren in za a daura ku ga yawa kowa ya sani da wanda ka ja ne wanda kake so to shikenan masha Allah shi ba ya ja da bai ta sai ya kafa ta wannan to bai nawa yayan fari kenan kuma ko neman biyan wata bukata ba yake yana ce mana ista'inu ala inzahi hawaijukum bil kitman fa inna kulli dhi ni'matin mahsud duk wata bukata wanda kake ga wani zai iya shirya ba ku sun gwila to ka neme ta a koyi sai ta yi karfi ta tabbata kowa ya sani amma kada wajen neman ka faɗa shi domin duk wani ma'abocin ni'ima an ga zai samu wata ni'ima ana yi hasada ba haka manzo Allah ya faɗa duk wani wanda Allah ta'ala aka ga zai mai ni'ima hasada ake mashi to ka sani wanda za ka ga ma dan ko su ne ma masu maka hasada da haka a takaice boye sirri yana da kyau Ka abu dan malik sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu gazwan illa wa radi gairiha an gane duk inda manzon Allah zai tafi wani yaki sai ya sakaya misali idan za a Lagos ne sai fito jama'a za mu tafi yaki yakin nan hanyar zamfara za mu tafi munafikai za su dinga tura shi ku zuwa arna da can waje da to yana nan waje nan waje da zai a dinga tura sa kuma idan an tafi ko kun san wata hikima ta ma'aikin Allah sai a ɗauki hanyar zamfara sai an tafi misali kamar tsahe da Allah ba a tafi hanyar zamfara ba sai su to ni kana Lagos za mu direct kawai kaga munafikai an toshe bakin su to haka ma yake ki inda za shi ba zai faɗi gurin ba sai ya faɗi wani bangaren san daban su kuma munafikai saboda wawaye da duk da tura wasu su san wani dan ma yake sai ya tafi kamar zai je sai ya yi kwana sai ya tafi a yakin tabuka ne kadai bai haka ba saboda yakin tabuka akwai nisa gurin kuma sannan akwai daji a hanya akwai dole ana bukatar mutane a gaya musu don su shiri na abinci mai yawa kada yunwa ta kawo mutane a hanya a yakin da muka ne kadai tun farko ya ce ta muka kawai za a bai sa ka yaro alaihi salatu wasallam da haka boye sirri yana da kyau boye sirri yana da kyau a akwai wani bawan Allah da wani mun tsaya nan gurin wani bawan Allah ana sarki ya ba shi wata ajiya a da sarki ya ba shi ajiya ya ce zai ajiye ne wani abu sai ya ce sai bari bari ya gwada matarsa yace amma kafin ya bata ajiyar wannan abu sai ya gwada sai sai sarki ya riga ajiyar sai ya gwada matarsa kawai yana kwantawa da daddare yana tashi dama ya so kwai kwai dai sosai da kasani sai ya boye sai ya bayyana da kwan sai ce ya sada sai ce wani su tashi yace wani sirri ne ke so in yi da shi amma fa ina jin tsoro in za ki koya min sirri ki faɗa ta ce a mai gida ba matsala ka faɗa kawai ita to wani al'amari ne kullum yake samu na ina jin tsoron kar in ga miki abin ya fita kullum sai na yi kai guda ɗaya kin ga yau ba ga shi nan na yi shi to kwarai da gaske kullum sai na yi kai ɗaya shikenan yadda bi suke alƙawari ka ne mai sirri to akwai makwabciya yin da ka san gadin nan bayan ya tafi harkokin shi sai ta ce wanda ta kira ta ta zo cikin ka daga su wani sirri da tsakani na da amma da shi sai ta magana ba dai ba mai jinsi to mijina da yake yin kwai kullum guda biyu kaga ta kara ɗaya kenan ko to an ce da ita ma wacce sai ta samu aminiyarta haka dai haka dai kafin yammaci bai ya zama guda goma har kuma labari ya zo wajen fada sarki ya kira shi ita wai kullum tana yin tsaye guda goma ya yanzu ko har sun kai guda goma kenan ni ma ta kama ɗaya na ce mata ina yi ba amma ana ta kankarawa har sun kai guda goma ita to kaga ajiya ce dama da kabas nake so in ga za ta iya rike sirri in ba ta ajiya sai na kwatanta ta ta ga ba za ta iya rikewa ba kenan da haka yanzu za ta yi da nan kai sirri na ajiya da haka sirrin ta ka ɓoye shi ka rike shi an ce idan sirri ya wuce mutum biyu ba sirri ba ne wannan ku rike shi malamai suka faɗi wannan wai kun zo ku bugu kun yi wani mutum ƙarya ne sai wani yaji in dai ku kai ku wallahi sai wani yaji amma in daga kai sai wani wanda ka amince da shi ne kai sun ce ma sirrin da ya fi koyuwa shi ne wanda mutum ya ban makarsa kawai shi ya fi koyuwa idan ya je wajen wani amintacce wanda kamar yadda shehu tijjani ko sila mutsalin asirrin indiya ko ke baitin me yana cewa ni sirri a wajena yana cikin wani ɗaki lahu galakun wanda ya akulle yake ba at mafatihu wal baitu magaluhu gashi kuma makullan sun bace ba ba sai inda suke ba kuma ɗakin a kulle yake makullan lokacin da suka bada shi to ni sirri a gona hake yake to in ka samu mutumin da haka yake to za ku iya yin sirri da shi ba wanda zai ci amma da an samu wani na uku ayya sirri ya tashi daga sirri yanzu ya zama zaharar kawai ka jira ma ƙare-ƙare a kan yadda yadda za a ce mutum yana yin wannan abu to Allah ta'ala ya taimake mu wannan kuma nasiha ce mai girma sirri ba a kan yada shi inda sunan shi sirri su ake abai saboda yaduwar sirri ba alkhairi bane wajen mutane da yawa wani abin idan ka san shi daga nan ka gaza samun nasuwa ke Allah wani abin a boye shi shine kwanciyar hankali na al'umma amma in aka bayyana da shi suka gane kaza kaza ne shikenan kuma al'amura sun lalace musu to Allah ta'ala ya samu dace abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka faɗa da kuskure ko rashin sani Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mu na alkhairi zahirin wa batin Allah ta biya mana magabatan mu Allah ta musu gafara akwai wasu wasu bayan Allah ko kiran wani bawan Allah da muke kira a kawo Qur'anai za a ba ɗalibai su yi karatu ya kawo qur'anai guda biyu Allah ta'ala ya saka mashi alkhairi Allah ta'ala ya ninninka mai abin da ya bada abin da ya kuma bukatar shi kan haka Allah ta'ala ka biya mashi sannan kuma ana nan ana tare ma jama'a a kawo alqur'anan nan a kuma wajen harkar mai dinnan duk jama'a su shigo a ta taimaka duk a ƙara duk abubuwan da na faɗa nan guda uku hatta harkar harkar tafsir din nan tana bukatar gudunmawa ya kamata a ƙara bauta Allah ta'ala ya saba dace subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum